إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddarwar mu a wannan masallacin mai albarka domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na sunanu a Abi Dawud idan mu manta ba mun faro karatun harkon wannan littafin bayan mun yi kitabun siyam kenan za mu iya cewa wannan shine darasi na biyu a cikin farkon wannan littafin mai albarka darussan da suka gabata wannan sun gabata ne a cikin kitabu siyam kenan za mu sake musu da yake da suna adadi za mu sake musu numero a gaba insha Allah taken karatunmu na yau shine salillaha min fadlihi wattaqi fa inna tuqa khayra ma taktasib wa man yattaqillaha yasna lahu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib salillaha min fadlihi wattaqi fa inna tuqa khayra ma taktasib ومن يتق الله يصنع له ويرزقه من حيث لا يحتسب karoki Allah falalarsa sannan kuma ka yi tsoronsa domin duk wanda yake tsoronsa yarzuqhu min haythu la yahtasib zai arzika shi ta inda baya tsammani wannan baitin ya kumshi iktibasi na aya ta Allah madaukakin sarki da ke cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib duk wanda yayi tsoron Allah to Allah zai sanya masa mahuta sannan zai arzuta sa ta inda baya tsammani idan ka lajinki takawa to kayi ma kanka garkuwa ta biyan bukatocinka da yaye damuwa in Allah ya so yana daga cikin kuma lokaci na sabunta takawa shine lokacin Ramadan Allah madaukakin sarki ba mu labari كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ashe manufa ta wata ramadan manufa ta azumin ramadan shine sabunta mana takawa da haka mu yi kokari duk yanda za mu mu ga takawar mu ta karu a cikin wannan watan ita kuma takawa tazidu bi ziyadati al-a'mali wa tanqusu bi nuqsaniha takawa tana karuwa ne tsoron Allah yana karuwa da yawan ibada yana ragewa kuma da ragewar ibada ashe hanyar da zaki ka ƙara takawar ka ƙara tsoron Allah ka a cikin Ramadan shine ka zage damtse wajen ibadu kai kokarin ganin lokutan ka gaba haɗai ko mafi yawancin su ka sanya su a wajen ibada ta halartar karatu ta karatun alkur'ani ta sauraron karatu da abin da ya kama da haka su tarawihi da sadaka da taimako akan wasu ayyuka na alkhairi Allah ka ƙara mana takawa za mu tashi babul bauli qa'iman babu mai bayani akan yin hutsari daga tsaye har ya halatta haddathana hafs ibn umara wa muslim ibn ibrahim qala haddathana shu'batu ha'un wa haddathana musaddad haddathana abu awana wa hadha lafzu hafs wannan lafzin na hafs ne an sulaymana an abi wa'il daga Suleiman daga Abu Wa'il an Hudhaifa daga Hudhaifa kana yace ata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama subatata qaumin manzo Allah ya zo a wajen sharar wasu mutane shine subata ay masbala ya zo wajen sharar wasu mutane fa bala qa'iman sai hutsari a tsaye thumma da'a bima'i sannan ya kirayo da aka kawo masa ruwa fa masaha ala khuffaihi ya yi arwalla ya shafa a kan kufesa ƙala abu dawud abu dawud ya ce ƙala musaddad musaddad ya ce ƙala fa zahabtu ataba'adu sai na je dan in yi nisa ma'ana lokacin da ya je mutsari sai na yi nisa fa da'ani sai ya kira ni hatta kuntu inda aqibihi har sai da na tsaya a bayansa an gane da kyau ko wannan hadisi na nuna abubuwa guda biyu abu na farko yana nuna halaccin yin hutsari daga tsaye kuma in za ka yi hutsarin ka zaɓi wuri wanda yake na ƙazanta ka zo ka yi hutsarin don hutsarin shi ma ƙazanta ne abu na uku ya halatta ka sa wani ya maka sutura nan manzo Allah ya hutsari ne a hili sai yana tare da wani sahabi ya ta yi nisa don ya ga manzo Allah bai kare sai manzo Allah ce tsaya baya na kai mini sutura dan ka kare ni daga kallon mutane malai ce babun fil rajuli yabulu bil layli fil ina'i babu mai bayani akan mutunan da zai yi hutsari da dare a cikin wata ƙwarya ko kuma wani so thumma yadahu indahu sannan ya aje son kuma a wurinsa ma'ana har ya halatta cikin ɗaki da son hutsari ku kwana da son hutsari a cikin daki shine abin da yake nufi حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عن حكيمة بنت أميمة بنت رقي بنت رقيقة عن أمها أنها قالت دجما أي في تتاتي كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان وزع الله يا كسنتي ينادى ونسو nan kada za a fassara ta da so wanzu Allah ya kasance yana da wani so min aidan aidan ita ce itan yadda bino wani so na iccen dabino tahta saririhi a ƙasan gadonsa ya bulu fihi billaili wanda yake hutsari da shi daddare yake hutsari a cikin son daddare amma wannan hadisin ya tabbata akan cewa lokacin da yayi rashin lahiya ne na rasuwa lokacin da baya ma iya dagawa ya hoto ya je ban daji to sai aka samo masa so na ice na ice na icen dabino wanda so ne mai tsawo an gane ko sai manzo Allah yana yin hutsari a cikin son ana aje son a gehe a ƙarƙashin gado wannan shine kiran jayyid malice babul mawadi illati naha annabi sallallahu alaihi wasallama anil bawl fiha babu bayani akan wuraren da manzon Allah ya hana ayi hutsari a cikin su حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن الألاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي منظر الله ياتي اتقوا اللاعنين كجي صورا ورارا لأنت قدابي شيني اللاعنين أي المواضع التي تجلب لعن الناس وراري وندسكي جايو mutane su la'anci mutum kenan ku nisanci ku ji tsoron yin hutsari a wuraren da suke jayo la'antar mutane qalu suka ce wa man la'inani ya rasulullah menene wannan wuraren guda biyun da suke jayo la'antar mutane qala yace alladhi yatakhalla fi tariqin nas shine wanda yake yin hutsari ko kashi yake kebanta ya biya bukatarsa fi tariqin nas a cikin hanyar mutane inda mutane ke bi أو ظلهم كوكما أتكين إن وصولة في هوتاوا حدثنا إسحاق بن سويد الرملي رملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتم حديث سياهتك دوانجا حديث أن سعيد بن الحكم حدثهم سعيد بن حكم يا باس الأباري قال أخبرنا نافع بن يزيد يا بام الأباري نافع بن يزيد حدثني حيوة بن شريح حيوى بن شريح يا بني لاباري أن أبا سعيد الحميري أبو سعيد الحميري حدثه يا باش لاباري أن معاذ بن جبل معاذ الجبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah kira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi yake ittaqul mala'ina salasa ku yi tsoron wuraren la'anta guda biyu guda uku wuraren da suke jawo ma mutum la'anta guda uku albarazu fil mawaridi shine yin kashi ko hutsari a mawarid ai mawaridul miyah wuraren da ruwa ke gudu an gane ko wa qari'atit tariqi da tsakiyar hanya inda mutane ke wucewa wa zilli da inuwa inda mutane ke sha an gane ko jayyid wannan dai hadisi na nuna wurare guda uku baya halatta yin hutsari ko kashi a ciki an gane da kyau ko shine na farko wurin magudanar ruwa bakin ruwa na biyu shine me shine tsakiyar hanya na uku shine inuwa an gane da ko hausa na da wani karin magana suke cewa kowa yayi kashi a inuwa ya barta an gane ko kowa yayi kashi a cikin inuwa ya me ai baka yin kashi a cikin inuwa kuma ka zama a cikin ta kasan kasan me zaka me zaka ji to kenan tunda kai in kayi kashin ba za ka zauna ba kenan bai kamata ba kai kashi inda wasu za su zauna dan saboda wari zai ishe su malai ce babun fil bauli fil mustahammi babin bayani game da hutsari a wajen yin wanka al mustaham shine wurin yin wanka ma'ana inda ake yin wanka ya halatta mutum ya hutsari حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدثنا معمر أخبرني أشعث وقال الحسن عن الأشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يبولن أحدكم في مستحمه kada ɗayanku ya yi hutsari a wajen yin wankansa sun mayar tashi fihi sannan kuma ya yi wanka a wurin Kala Ahmadu Ahmad ce kuma ya tawabba fihi sannan kuma ya yi arwalla a wurin fa inna ammatal waswasi minhu domin mafi yawan waswasi daga wannan ne abin da yake nufi daga wannan shine wurin da kai hutsari kuma kai arwalla kaga ruwan da kake zubdawa na arwalla suna iya su baltso maka kuma wurin kayi hutsari a ciki kenan zai iya sa maka waswasin hanya ko kayanka suna da tsarki da abin da ya kama da haka abin da ake nufi shine kun san a da ko hatta ma a yanzu ba ko ina bane ake yin wurin wanka da wurin tsari wuri guda akwai inda ban daki akwai wurin yin kashi da hutsari akwai wurin yin me akwai wurin yin me wurin yin wanka da har yanzu akwai wuraren da haka suke ga wurin yin kashi da hutsari daban ga wurin yin wanka to wurin yin wanka shi ba a hutsari wankan kawai ake yi to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana inda an keɓance shi ne don yin wanka kawai ka zo kai hutsari a wurin domin lokacin da ake wankan ruwa na tsarki suna cakuɗawa da ruwa na ne da ruwa na kazanta su ne wannan hutsarin da aka yi a wurin حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن دواء ابن عبد الله عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال يتي لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم na haɗu da wani mutum wanda ya abokanci ma'aikin Allah kama sahibahu Abu Huraira kamar yadda Abu Huraira ya abokance sa ma'ana sahabi ne kamar yadda Abu Huraira ke sahabi qala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya hana an yamtashifa ahaduna kullu yawmin dayan mu ya rika shace kansa kullun kullun au ya bula fi muhtasalihi ko kuma ya yi hutsari a wurin wankansa an gane da ko? dai wannan hadisi sahihi ne hani akan abubuwa guda biyu abu na farko shine yawan shace kai abu na biyu shine yin hutsari a wajen yin wanka a wajen wanka wanda wanka kawai ake yi me hikimar ta sa aka hana yawan shace gashi shine yawan shace gashi yana sa mutum girman kai ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا wannan shi ne kenan yawan shata kai yana jawo yawan girman kai an gane da kyau ko wannan shi ne kenan misali gayu da suke shi akwai ma wanda kullun da da mashaci yake yawo ba ma wai kullun yake shace kai ba shi duk awa ma sai ya shace kai akwai wanda burus suke sako don saboda yayi kasis kasis an gane da kyau ko wannan shi ne kenan ina bayanin wani duk mun biyo ta nan ko a duk ta nan muka biyo wannan shi ne kenan ga kashin kuɗi kuma ga ba kai wahala da abubuwan da sai kama da haka tunda akwai wani mai sai ka sai mai kasa ka goga ka goga ka goga da an yi wata ƴar ƙura kuma sai ka haido ka ƙara ka shaci ka shaci babun nahiya adil bauli fil hujri babu mai bayani akan hani game da hutsari a alhujir alhujir shine asaqab shine ramu na dabbobi hani da aka yi akan yin hutsari a cikin 'yan ramu na dabbobi ko tsuntsaye ko tsuntsaye ko tsuntsaye حدثنا عبيد الله بن بن عمر بن ميسرة حدثنا معاذ بن همام هشام حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الحجر وزع الله يا هني أكن أيه ساري أتكن الرام ندبوبي قال يتي قالوا لقتادة sai suka ce makatada ma yukrahu min al-bawli fil hujri dan me yasa ake kyamar yin hutsari a irin wannan ramon qala yace kana yuqalu innaha masakinul jinn dan ana cewa gidajen aljannu ne an gane ko irin wannan ramin misali gidajen tururuwa irin kogo na mace zai da abin da ya kama da haka hadisin da'ifi ne amma duk da hadisin da'ifi ne yana da ma'ana mai kyau da hadisu da'ifun lakin al'amal alai ko ba a ce maka ba haramun ne yin hutsari a kogo tausayi kawai ya isa ya hana ka zo ka isko gidan tururuwa ka tsargane ka tsargane ka tsarga hutsari ko kai kashi ko ba a ce ka kai ba kai ko ba ran tausayi ba ko dan hannunka mai sanda ko ka zo rami kana hutsari maki yi hutu maka ya maka koshiya an gane da ko ko dan wannan kenan kana kana kyamar wannan kenan jiki magayi in ba a bari in ba a yi sharar kasuwa ba in ba a yi sharar masallaci ba a yi ta kasuwa babu ma yaqulu ar-rajulu idza kharaja min al-khala'i babu mai bayani akan abin da mutum zai ce in ya huto daga ban daki حدثنا عمرو بن عبد محمد الناقد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل أن يوسف بن أبي بردة عن أبيه حدثتني عائشة رضي الله عنها عائشة تابان لا باري ألا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط مزع الله يكسن في إذن يهدو لقبان داكي قال هنا تيوى غفرانك ai irfilli ya rabbi gufranak ya Allah ka gafarta mini me yasa ake cewa gufranak Allah ka gafarta mini alhali mutum shugaban daki ba na zunubi bane yayi malamai suka ce shine dan saboda an umurce ka ka ambaci Allah duk inda kake to ban daki ba daga cikin wanda ake yi ake ni ake ambatar Allah kenan lokacin da ka shiga ban daki kai nisa da ambaton Allah to shi yasa in ka hutu sai ka ce Allah ka gafarta mini domin na shiga inda ba a ambaton ka wannan shine kenan malai ce babu karahiyati masjid zakar bil yamin fil istibra babi mai bayani akan kyamar da aka yi mutum ya taba al'aurarsa azzakarinsa da dama da hannunsa na dama fil istibra'i a wajen tsarki حدثنا مسلم مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم إذا ينكو يهساري فلا يمس ذكره تكدا يكام الذكرينسا بيمينه دهنو سنداما وإذا أتى الخلاء كما إذا يزو أبن داكي fala ya tamassah bi yamini ai fala yaghsil kada ya wanke da damansa an gane ko shine fala ya tamassah kada ya wanke abin da yayi da damansa wa idza shariba idan kuma zai sha fala yashrab nafasan wahidatan kada yayi sha kwadawa guda an gane ko ana son lokacin da zaka sha ruwa kai kwadawa guda uku in ka samu wannan shine kenan kenan kada kai kamar raƙumi in ya aza baki bai ɗagowa sai ya ƙare jayyid maliki haddathana muhammad ibn adama bin sulaiman al-misisi misisiyu haddathana ibn abi za'ida قال حدثني أبي أبو أيوب يعني الإفريقي أنا منه أبو أيوب الإفريقي لأن أبو أيوب سنة ديوة عن عاصم عن ابن المسيب بن رافع ومعبد الحارثة بن وهب الخزاعي قال حدثتني حفصة حفصة تابان لاباري زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما ترمى أيتين ألا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكن ما أيتين ألا كان يجعل يمينه لطعامه يا kasance yana sanya damarsa hannunsa na dama domin abincinsa wa sharabihi da kuma abin shansa wa thiyabihi da kuma sa kayansa ma'ana wurin sa kaya daman ke fara sawa wa yaj'alu shimalahu lima siwa zalika yana sanya hagunkinsa a abun da ba wannan ba duk abin da yake na kazanta hagum ake sawa na karamci da tsafta dama ake sawa haddathana abu tauba الربيع بن نافع حدثني عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه hannun manzon Allah na dama ya kasance na tsarkinsa ne da abincinsa wa kanat yaduhu yusra li khilafihi hannunsa na hagun kuma ya kasance ga wanda ba wannan ba saɓanin wannan wa ma kana min adan da abin da ya kasance na ƙazanta حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن ابي معشر عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه اسود يا رويتو daga عائشه daga manzon Allah ma'anar wannan hadisin a takaice wannan hadisin yana nuna hannun dama ba a amfani da shi a wajen tsarki ma'ana a wajen hutsari ko kuma kashi sannan yana nuna hannun dama ana amfani da shi a wajen abin da yake na tsarki da duk abin da yake na alkhairi misali kyauta in za ka yi da dama ya kamata ko za ka amshi wani abin da yake na alkhairi ka amsa da dama shi yasa akwai wanda in za ka mishi kyauta za ka ba shi da hannun hagun baya amsa ko kyauta ce zaka mishi an gane da kyau ko to balantana abin da yake nashi ne zaka bashi akwai lokacin muna yara akwai ta bagwariya mai sai da kaya in ka bata in kana son ka ja haɗanta to in ka sai abu gare ta ka bata abu da hannu hagu to ta hara ma gwaranci kenan to ka san yarin ta muka tashi shayayya sai mu zo mu bata abu da hannu hagu dan dan dai ta muna hausan nan mai ban dariya babu listitari fil khala'i babu mai bayani akan alistita fil khala'i ma'ana lokacin da mutum zai yi hutsari ya suturta kansa kada ya bari kowa ya gansa حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحسين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع الله ياتي man iktihana falyutir duk wanda zai iktihal ne iktihal shine sanya kwalli duk wanda zai sa kwalli yayi wutiri ma'ana yayi adadi na mara imma ɗaya ko uku ko biyar zuwa sama man fa'ala faqad ahsana duk wanda yayi to ya kyautata wa malla wanda kun bai haka ba fala haraja shi ma ba da lahin komai kenan mustahabi dai ne wa man istajmara wanda kuma zai yi tsarki da dutse falyutir shi ma yayi adadi na mara man fa'ala faqad ahsana duk wanda ya kyautata wa malla wanda kuma bai yi ba fala haraja alaihi wa man akala duk wanda zai ci fama takhallala falyalfiz abunda ya shiga tsakanin haƙora shine ma takhallala abunda ya shiga tsakanin haƙoran shi faliyan fis to ya tuddo sa waje an gane da kyau ko wannan shine kira kinan dan abun da kake hiddowa wanda yake shiga tsakanin haƙura in ka huddo sa to kada ka haɗe sa ka zubda shi dan ya shiga a cikin haƙura kuma tsakiyar haƙura ana samun dauɗa an gane da kyau ko hausa ne ke cewa tsutsar cikin nama ita ma nama ce to wannan kun ga akwai kazanta a ciki ko idan aka ce ka zubda wa malaka bi lisanihi fal yabtali wa malaka bi lisanihi bi lisanihi fal yabtali abunda ya tafi halshensa ma'ana halshensa ya motsa wajen ya motsa shi ma'ana abunda dai ka tattauna har ya hau akan halshenka fal yabtali to mutun ya haɗe sa man fa'ala faqad ahsana duk wanda ya kyautata wa man la fala haraja alayhi wanda bai yi ba kuma babu laifi akan sa wa man atal ghaifa wanda yazo a wajen yin kashi wal yastatir to ya sutu ta kanshi fa in lam yazid idan bai samu abin da zai ta kanshi ba illa an yajma'a katiban min ramli sai dai ya tara wani tuli na ƙasa falyastadbir falyastadbiru to ya yi haka sai ya ba shi baya ma'ana yayi tsuli na ƙasa sai ya koma bayan tsulin ƙasan fa inna shaytana yal'anu yal'abu bi maqa'idi bani adam domin shaytan yana wasa da maka'id maka'id sune mazamna duwawu domin shaytan yana wasa da duwawun dan adam in yana in yana kashi ko bai bukata man fa'ala faqad ahsana duk wanda ya kyautata wa malla fala haraja wanda kun bai ba babu laihi dan kansa qala abu daud abu daud yace rawahu abu asim an thawrin qala husayn al-himyari wa rawahu abd al-malik bin sabbah an thawrin فقال أبو سعيد فقال أبو سعيد الخير تنشي الرواية تصور ياتي أبو سعيد الخير أنقل بتوكو جيد kenan ya ƙara alkhair dan ya bambanta Abu Sa'id wanne daga ciki qala Abu Dawud Abu Sa'id al-Khair huwa min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khair yana daga cikin sahabban manzon Allah sai dai wannan hadisin da'ifi an gane da kyau ko jayyid babu ma yunha anhu an yustanja bihi babu mai bayani akan abun da aka hana ayi istinja'i da shi ma'ana أي سألكي دشي حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الحمداني حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس الكتباني أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان الكتباني قالت إن مسلمة بن مخلد lalle maslama bin muhallad istamala ruwaifi ibn thabit ya sanya ruwaifi ibn thabit aiki ala asfalil ardi akan kasan wajen can kasan misra al'arda anan yana nufin misra domin suna misra ne kina a can kasan misra ruwaifi ya sashi aiki muhallad ya sa ruwaifi aiki qala shaybanu shaybanu yace fasirna ma'ahu sai muka yi tahiya tare da shi min kumi sharikin daga wani gari da ake cema kumi sharik ila alqama zuwa wani gari da ake cema alqama aw min alqama'a ila kumi sharik ko kuma daga alqama zuwa kumi sharik yuridu alqama yana nufin garin alqama kenan shi ne yake cema alqama فقال رويفع سير رويفع يتي إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبس لا يم يا كسنتي أزامن من الله la ya akudu nidwa akhihi yana ɗaukan raƙumin ɗan uwansa shine nidwa ba'ir yana ɗaukan raƙumin ɗan uwansa ala anna lahu nisfa akan cewa abunda raƙumin ya samu yana da rabi shine ala anna lahu nisfa mimma yagnamu akan da sharadin cewa yana da rabin abunda ya samu na ganima walana nisfu mu kun muna da rabi abin da ke nufi shine suna ba da hayar raƙun ba mutum ya ba da hayar raƙuminsa akan cewa abin da ya samu a wajen yaƙi ko kuma abin da ya samu a wajen haya ta wannan raƙumin da ya yi zai raba tsakiya ya ba shi rabi wa in kana ahaduna la yatiru lahu naslu la yatiru kuma ɗayan mu ya kasance yana yin farauta shine ma'anar la yatiru lahu naslu wanda annasul da arrish lahun naslu warrish wanda kan ɗan kibiyar nasa ne mun san ɗan kibiya ko kuma mashi yana da abubuwa guda biyu akwai annasul shine kan wanda yake wajen ƙarshen arrish shine wannan wanda yake na ƙasa wannan ɗan ita yace wanda ɗayanmu yana yana yin farauta annasul da arrish dun nashi ne ma'ana kan kibiya da ɗan iccen nashi ne walil akhari alqadahu wanda shi kuma gudan shi ke da gorakin ta kibiya ban san ko ana gane da kyau ba ko misali kai ne kake da bindiga amma baka da kartushe an gane ko a muku misali da zamani kuma kana so ka yi farautar wani abu sai ka ce abokina a ramini kartushe duk abin da na farauto to tare za mu raba shi sai ya sa cikin bindigar sai ya farauto ya halba wannan shi ne shi kuma wancan gudan misali kana da moto sai ka ba abokinka ya kamo kamo duk abin da aka samu za a raba tsaka shi ne misalin wancan na raƙumi da ya bada ya ce sun makala kinan suna kai suna hira ne yake bashi labarin abin da suke a lokacin manzon Allah ya ce sun makala sannan ya ce kala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce mini ya ruwaifi'u ya kai ruwaifi la'alla alhayata satatulu bik mai yiwa za ka yi tsawon rai kuma ko haka yana daga cikin sahabbai wanda suka yi tsawon rai mai yiwa za ka yi tsawon rai bayana fa akhbirin nasa to ka ba mutane labari annahu man aqada lihiyatahu duk wanda ya kitse gemensa ma'ana ya ma gemensa kitso au taqallaza wataran ko kuma ya rata ya laya ga raƙuminsa ita ce wata nau'in laya ce da suke cewa alwatar raƙun ma ake rata yama ita dan kambun baka kina ko ya rata yama raƙuminsa laya ko kuma dokunansu duk suna ɗora musu awistan jabi raji'in ko kuma ya yi tsarki da ƙashi ya ce ƙashi biraji'in biraji'i dabbatin ko kuma ya yi tsarki da kashin dabba aw azmin ko kuma ya yi tsarki da wani ƙashi fa inna muhammadan sallallahu alaihi wasallam minhu bari'un to lalle muhammad ya barranta daga gare sa subhanallah kun ga wannan ayyukan guda uku ko guda hudu duk wanda yi sa ya barranta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko kitse gene a lokacin jahiliya suna yin wannan mutum yi ma gene sa kitso har a wannan lokacin akwai masu yin sa suna yin sa ne dan girman kai ba kowa ke yi ba sai manya ke yi irin wanda suke nuna isa suke yin wannan kenan dan saboda girman kai aka hana wannan ko kuma dan saboda koyi da kahurai da mushrikai domin su ke wannan na gaba shine rata ya laya ga dabbobi to ya ce dabbobi ma an hana an hana musu rata ya laya to ina ga mutane an gane da kyau ko na ƙarshe shine yin tsarki da ƙashi ko kuma kashin dabbobi jayyid مالك حدثنا يزيد بن خالد حدثنا مفضل عن أياش أن شييم بن بيتانا أخبره بهذا الحديث يا باش لابار وانا حديث أيضا حيض عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرابط ينا أنبت وانا الهالينا تارد شي من مرابطة مئة تما مرابطة شي tsaro ya ana tsoron makiya su shigo tsoron iyaka kenan yana ba shi wannan labarin ne lokacin suna tare murabitun suna murabata tsaron iyaka bi hisni babi alyun a bakin ganuwar kofar alyun an gane ko akwai wata ganuwa da ake ce ma alyun a misra to akwai yake da suna wata babbar kofa da ke da kwai anan to sai aka aza su dakon wannan ƙofar don saboda kada makiya su shigo yace qala abu daud hisnu al-yun bil fustat abu daud yace hishin ta al-yun a fustat take wurin wani gari da yake a misra ala jabalin akan wani dutse qala abu daud abu daud yace wa huwa shayban ibn umayyah shine shayban bin umayya yukna aba hudayfa ana masa me yake da suna kinaya da abu huzaifa na'am malaki haddathana ahmad ibn muhammad ibn hanbal حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول يا جابر بن عبد الله يناتوا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم manzo Allah ya hana mu mu goge abin da muka yi na kashi ko hutsari da kashi au ba'arin ko kuma kashin raƙumi shine ba'ar nan kenan ya zo da taksisi amma akwai akwai hadisin da suka zo umuman dukkanin kashin dabbobi mala yace haddathana haywatu حدثنا حيوة بن شريح الحمصي حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال kadima wafdul jinni ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasu jama'a na aljannu shine wafud wasu jama'a na aljannu sun zo wajen ma'aikin Allah faƙalu suka ce ya Muhammad ya kai Muhammad in ha ummataka ka hana al'ummarka an yastanju bi azmin akan su yi tsarki da kashi aurausatin ko kuma kashin dabbobi au humamatin ko kuma me yake da suna humama humama shine iccen da wuta ta ci kamar gawayi misali kun ji nan mun samu ƙari iccen da wuta ta ci fa inna Allah ta'ala ja'ala lana fiha rizqan domin Allah ya sanya muna a cikin ta arziki ma'ana a cikin wannan abubuwan da muka ce ka hana al'umma ka su yi tsarki da su a cikin su ne Allah ya sanya muna arziki ma'ana da su muke ci qala fa nahan nabi sallallahu alaihi wa sallama an zalika sai manzo Allah ya hani akan haka hadisi ne kuma sahihi wannan hadisi mun mun samu ƙari a ciki aljannu ne suka zo suka yi kwamba jama'a suka zo suka kawo ƙara kace ya kai annabi Muhammad ka hana al'ummar ka yin tsarki da kashi da kashin dabbobi da kuma me yake da suna a gawayi ko iccen da wuta ta ci domin mu shine abincinmu idan in ma baka bari ba dan Allah to ka bari dan saboda tana aiwa ka je ka je zaka karshe kashi da wani kashi kana ɗaukowa ashe ka sabto shi ne wani aljini zai sashi cikin baki ka san ku akwai matsala ai ko ko kuma yana shirin doka ya sa baki kana tsarga ma kashin ko kuma gawayin fitsari kaga akwai matsala sai maka shahi munera daga wannan lokacin ka lalaba ka ji ba komi wannan shine kenan wannan yana nuna karin magana na Hausa da suke cewa abincin wani gubar wani kai yanzu an baka gawayi an ce ka ci a matsayin abinci zaka ci ko kuma kashin dabbobi wannan shine kenan جيد ما نيتي باب الاستنجاء بالحجارة باب بياني جمد الاستنجاء بالحجارة شيني yin tsarki da duwatsu حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال سنت حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم أم عن مسلم ابن قرط عن عروة عن عائشة daga urwa daga Aisha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah ya ce idza dhahaba ahadukum ila al-gha'it idan dayanku yaje wajen biyan bukata falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjari to yaje tare da duwatsu guda uku yastatibu bihinna wanda da duwatsun zai yi tsarki fa inna ha uhu domin sun isar masa an gane da kyau ko to ina mai tambaya a dazo kaji manzo Allah yace in kai in kai hutsari in kai kai tsarki da dutsi guda uku uhu ya isar maka kaji ka tambayar ko inan da nonon dala da na ɗari dukkanin su guda in ka goge da hutsari wancan ya wanke da ruwa dukkanin su duk tsarki kuka yi malai ce ko ka samu ruwa kenan ba dole ba sai ka sake yi حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة أن تنبي ما أيكن ألا جميل السركي faƙala sai ce bi talatati ahjarin ana yi ne da dutse guda uku laisa fiha raji'un wanda a cikin duwatsun babu kashin dabbobi qala abu daud kaza rawahu abu usama haka abu usama rawaito hadisin ibn numayr an hisham ya'ni ibn urwa babun fil istibra'i babin da yazo game da al istibra' istibra' yana da ma'anoni akwai istibra'i na mata akwai istibra'i na tsarki ga kowa istibra'i na hutsari da istibra'i na jini istibra'i na jini shine macen da misali take mazinaciya sai ta tuba to kamin in ma ta sami mijin aure sai ta yi istibra'i ma'ana sai ta yi jini don a tabbatar da ma'aihuwarta babu komi a ciki shi ake ce ma al-istibra mace mai zaman kanta tana istibra'i ko kuma wata budurwa wadda an sa ranar aurenta sai 'yan daba ko 'yan washi suka tare su suka yi jina da ita to ba za a yi wannan auren ba sai an yi sai an yi istibra'i ma'ana a tabbatar da ma'aihuwarta ta babu ne babu komi kuma istibra'i shi ne guda ma ya isa ya wadata to shi anan istibra'i ana nufi ma'ana barranta daga hutsari bala yace haddathana qutaybah ibn sa'id wa khalf ibn hisham bin muqri muqri qala suka ce haddathana abdullah bin yahya at-tawam ha'un wa haddathana amr ibn aun qala akhbarana abu ya'qub at-tawam عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يساري فقام عمر خلفه سي عمر يتاشي أباينسا بكوز دكوز larabci akwai kalmomi guda biyu da suke kama da juna kuma ma'anansu kusan guda abu guda ke bambanta su kuz da kob kuz kob kob kowa ya san shi ko tura ma suna cewa kwaf shi ne kwaf dai wanda muka sani kofi amma kus shi ne kofi wanda yake da wanda yake da makama an gane da kyau ko ya an ce kwaf shi ne wanda baya da makama baya da hanci shi kuma kus shi ne wanda yake da hanci wanda yana da abin da ake rike shi kenan sai ya tashi a bayan shi ya kawo mishi ruwa a cikin wani wani kofi faƙala sai ce ma haza ya umar me wannan ya kai umar ce haza ma'un ta tawadda ube wannan ruwa ne ya kama ka don ka yi arwalla ƙala ya ce ma'umintu kullama buntu an a tawadda an gane da kyau ko kuma lafazi na alwudu a nan zai iya ɗaukar yake suna alwudu ulogatan domin akwai alwudu ulogatan alwudu shara'an istilahan alwudu'u shar'an ko istilahan shine arwalla wanda muka sani alwudu'u lugatan shi kuma shine al-ghusl ko kuma al-ghasl shine wanke abu kenan manzo Allah sai Umar ya ka masa ruwa ce menene wannan ya kai Umar ce ruwa ne na ka maka ka wanke abin da kai bale ce ma umitu kullama buntu an atawadda ba umurce ne ba duk lokacin da nayi hutsari in wani dole sai na wanke da ruwa walau fa'altu lakanat sunnatan da na ce duk in nayi tsarki dole sai na wanke da ruwa da ya kasance sunna ma'ana ai fardal domin akwai wucin lafazi na sunna yake zaman towa da ya kasance dole kenan in kai tsarki dole da ruwa za ka yi tsarki in kai hutsari dole da ruwa za ka yi tsarki sai manzo Allah ya ce masa duwatsun da na sa sun isa sai dai hadisi ne da yake Mali ce babun filistinja'i bilma'i, babin da ya zo game da alistinja'u bilma shi ne tsarki da ruwa, can mun gani tsarki da duwatsu na mun gani tsarki da tsarki da ruwa. Mali ce haddasana wahab ibn baqiyata an Khalid ya'ni alwasiti yana nufin Khalid alwasiti. A wannan abu ashe ban danna shi ba. in lokacin ya sai ku kuna bahani da minti nawa ya saura? salahuddin ba don kana so mutai ba ne? karantura minutu muka yi? aha lokacin ya fi yashi to mu kare wannan ba mai kyau ƙwale ce haddatana wa habubnu baƙiyya an khalidin ya'ani alwasiti an khalidin ya'ani alhazza عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي مضى ألا دخل حائطا يا شجاء وني شنجي أنا وني كيوي نقونا ومعه غلام tare da shi akwai wani yaro ma'ahu mida'atun wanda shi kuma yaron a tare da shi akwai mida'a an gane ko ma'ana wata 'yar buta ta arwalla wanda ake sa ruwa wa huwa asgharuna yaron kuma ya hiwo karanta shine mafi karancin cikin mu ووضعها عند السدرة سيأجي ونائر بوتر أوجن السدرة التنير مقريا فقضى حاجته سيما ذا الله يبيا بكاتسا فخرج علينا سيهتمنا وقد استنجى بالماء الهادي ياي تركي دروه حدثنا محمد بن الألاء أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء وأن آية تاسبك جند متانا قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا أتكي معنى أتكي mutanen Quba akwai wasu mazaji wanda suke son su tsarkaka. Kala kanu yastanjuna bil ma'i sun kasance suna tsarki da ruwa fa nazalat fihim hadhihi al-aya sai wannan ayar ta sabka a game da su. Abinda wannan hadisi ke nunawa idan dai ga ruwa to abinda aka yi so shine kai tsarki da ruwa. Ko da akwai ruwa in kai tsarki da dutse tsarkin ka yayi amma kai da ruwan shi aka yi so. Babu rajuli yabluku yadahu bil ardi idan stanja ina so mu kare da sarki ne wannan shine babu na karshe a babin sarki sai mu san gobe mun zo a siwaki zamu tashi babu rajul yabluku yadahu bil ardi babu ne bayani akan mutum zai goga hannunsa ga ƙasa idan stanja idan yayi tsarki ma'ana ya wanke kashi sai ka goga hannunka ga ƙasa don saboda ka tsarkake hannun naka حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك وهذا لفظه حاء وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمي حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة دق أبو زرعة عن أبي هريرة قال دق أبو هريرة ياتي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء wanzan Allah ya kasance idan ya zo ban ɗaki a taituhu bima'in ina zo masa da ruwa fi taurin a cikin wata ‘yar tasa, au rakwatin ko kuma wata ‘yar yake da suna ‘yar ƙwarya, fastan ja sai ya yi tsarki da ruwa. Kala Abu Dawud fi hadithi waki'in, Abu Dawud ya ce a cikin hadisin wake, sun ma masa hayadahu alal ardi sannan sai ya goga hannunsa ga ƙasa sun ma'ataituhu bi ina'in akhar sannan sai na zo masa da wani wata ƙwarya wata wadda a sai ya yi arwallah kala abu dawud abu dawud ya ce wa hadithul aswad ibn amir atammu hadithin aswad bin amir ya hitika wannan hadisin yana nuna muna ashe ana so lokacin da mutum ya yi hutsari ko kashi ya yi ƙoƙari ya wanke hannunsa da wani abu mai tsarkakarwa a lokacin su ƙasa ita ce mafi abin da ya tsarkake tsarkakewa domin kuma a lokacin mu akwai wani sabili ko wani omo misali in kai sai ka sa ka wanke hannunka da kyau wannan yake nuna muna babu addinin da ya kai musulunci tsarki babu addinin da ya kai addinin musulunci tsabta an gane da kyau ko wai kwanakin nan aka samu wai wani arni an gane ko wani arni wai yana cewa wai a iblis wani yake yana ma yana ma mutanensu wa'azi in ji cewarsu ya ce ku in ba da wauta ba wai mun ji labarin an ce wai har da musulmai ma kuna kuna saduwa ma'ana suna yin zina duk kiristocin da ke da gwai a cikin gari ku rasa wanda za ku yi mu'amala da shi sai musulmi sai musulmai kazammai an gane da kyau ko wannan magana da yake faɗi ko shi kansa ya karyata kansa wa yake hutsari da tsaye babu ruwa a su ne wa yake kashi ya ɗauko mushuwar ya goge shi gina ya huta amma wai musulmai su ne kazambai wane ne alal akalla a kowace rana sai ya wanke hannunsa sau biyar shi ne musulmi shi ne wanda za a ce in yi relation ya yi mu'amala sai ya yi wanka abin da ya kamata haka idan wannan su kansu za su karyatar da wannan in mafaɗin magana wawa ne mai sauraranta ba wawa bane ko wannan shi ne kenan a takaice da musulunci addini da ya kula da tsafta wadda take wani yanki na imani muna fatan inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna sai a sati na sama sai mu tashi a babin bayani akan asiwak aswaki insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك وبكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله